أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدين الكتاب وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kadar mu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba sha biyu ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha uku ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu. a darasi da ya gabata muna dai cikin surta gafir muna cikin mun tsaya aya ina ga ta 61 insha Allah yau za mu tashi aya ta 62 ta surta gafir kayan nan na isko tambayoyi akwai tambaya ta farko mai magana cewa ya yi mahulki nan da kwana ko uku kuma sai yanzu ya gani cewa ashe ya yi mahulki kun bai wanka ba to aiki sabo sarari duka ya gasa tasirin gaba daya haka yake fi malikiya kuma haka yake fatawa ta umar bin khattab sake abin da aka yi da wani da janaba kurin kaje kaje rasulun kwana uku sai magana ta cewa ya halitta a auri ɗan shi'a mana ka ba shi ɗiyar ka aure bai halitta saboda ƙaramar wannan ma ƙananan ma bida ba su da haɗarin shi'a wanda imam malik rahimahullah yake cewa kakka armar da ɗan shi'a da ɗiyar ka malikiya ce ma ba armar wa ɗan bida da ɗiya ba yi balle ba wannan shi abuwa uba mai zagin sahabbai ya kaje ka ba da idan ta karinka wani ba da cewa wani azumi ne idan ya kare ake yi mishi kafara to kafara ta azumi nasi ya zo karara akan wanda ya yi jima'i da iyalan shi duk da wanda ya yi jima'i kan jima'i ne nassin kafara ya zo akan azumi imma a yantar da bawa ko a yi azumi sattin in babu ko ba iyawa ce da mutum sattin wannan ya zo ne a kan saduwa jima'i duk sauran abin da kaji an kawo kiyasi ne aka yi wasu sun ture wasu sun bari amma dai na karara na kafara a kan jima'i ne wani shi ne rigima da ta fullo wanda wasu gama matsala ta maganar wanda ya ci da gangan ba jima'i ba wasu malamai suna mai kiyasi da jima'i wasu na ce a jima'i daban kuma ci ko sha daban wanda ta cikin na gabin rajab cikin malakawa ya bar malikiya kan wannan iyaka babu wata mace kwakwara wanda dai da dama haka ibn rajab na mai aka cika ibn rushd cikin bilatul mustad na tun gutasin na ibn rushd ya kawo mas'ala ta maganar babu nasu karara wanda ya kawo kafara illa ka tobara ce babbe ya tuba ga Allah amma ɗora mai a ce kafara ta zo kan shi babu nasi amma laifin ne babbai da tuba ga Allah kamar kamar sana da gangamin ne haka suka yi wannan bayanin wallah ala sai mai magana cewa ala ya zan yi cewa tunani to tunani ya mai yawa a cikin sallah to tunani a sallah shida ne ina ga ɗaya cikin sarkan annabi sallallahu alaihi wasallam usman bin abdul as mijin zainab ya wa annabi jaji ya rasulallah idan ina sallah sallah shi dan kan buwaye ne sallah ta ta rikice in rasa ma inda nake haka ya wa annabi jaji wani manzo Allah ya koya mishi cewa kure idan kaji abin ya zo ka ko a sallah ka karanta kai ta'awuzu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka towa su uku bangaren ka na hagu yace haka ne kuma Allah ballahi kai ma yadda haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka towa wanda ce maka ka tuba ko ya ga magana shi annabi ce haka nan kan ka huta ba wani magana ko annabi ce kai tuba tuwa su kuma yace haka ne kuma Allah ba lafiya kai ma haka zaka kana neman Allah ba ga lafiya wannan kuma yawan waswasi iya daga cikin masu imani shi dan ke ma kana da wata Allah kare mu tawa biya sai mata sai na ƙarshe yau zai bayyana kan shi yanwa mas'alar da take kunno kai maganar masu tahajjud a gida ko a masallaci da masu yin raka'a takwas su ta yi gida su yi wutiri ko goma yan wa kullum mu bar magana inda take wannan magana ta abin wutiri abu ne sananne ba yanzu bai zo an waye gari ma gaba ɗaya ba yin shi ma masallacin gaba ɗaya manzala ya yi wani lokaci kuma ya yi ɗaya biyu uku wata ruwa na hudu sabai sun mutu ya ƙi hutawa ya ce na san dalilin taruwa ku amma na ƙi hutawa ina tsoron a faranta muku wannan sallah wata ruwaya sai ya kawo ba wannan kalma ba kuma ta kurwa cikin sayyid bukhari cewa yace kada arabtu min sani'ikum yace fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa in afadar salati la tumal fi baiti illa al maktuba kuma ruwa ta bukhari yace na ga hutawa amma ce ku yi sallar wannan a gidanku ku yi sallah a gidajenku sallar mutum ta yi lada a gida an ba farilla ba to me abu rigima ya gida ya fara wannan kuma rotin ta bukhari ba mutu kololo magana da wasu ke kawowa ta magana sallah da liman akwai fadala cewa man qama ma al imam hatta sarf kutiba lahu qiyamul layl shine ka magana wanda ya tsaya tare da liman har aka kare sallah da liman za a rubuta mai kaman ya raya dare wannan shine ta sa albani sai ba sai cewa kenan ka tsaya da liman kin ya yi ka kiri amma ba wani rigima dan mutum ya cewa kuma sai wani ka gida baka malada ya wani girki ba ce ko kale ba wani magana da yake duk ba kace baka yi ba wani lake ba wani magana rigima har magana lake a ciki illa wannan shi a ce shawara ga wanda kullum ka kauce mashi ga hayaniya wanda yake da kokarin ibada kai sallaka dan har ka zo masallaci to ka tsaya a masallaci kai sallaka gaba daya kurin ka samu wancan fadala tara dare gaba daya in kai mai kokari ne tunda ya tabbata a sunna yin sallah raka'a biyu bayan wutiri kawalan wa fi'ilan annabi sallallahu alaihi to wannan in har kai mai kokari ne manzon sallallahu alaihi ya yi raka'a daya da wajen izi 11 da rabi kashi kai wa bi kana yin raka'a bi ka ta nan baka baka saba sunna ba kuma baka da wata sabani da kowa kuma ka sunna domin wanda shi ka cire sallah rabi ka je ka rasa gida rabi kaza kaka shiga rigima kurin kai sallah ka gaba da liman raka aka in mano sha ɗaya aka yi abu aka yi an ƙare in ka ji gida cikin in ka tashi in kai mai niyya ne ka sallah ka raka abi awo kuma magana su kaga ba wani kada kun kullum babu rigima su da shiga rigima kullum Allah ya shaida mu ci gaba
بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون yanwa wannan bayanin wannan aya ta biyo bayan bayani da Allah subhanahu wata'ala ya mana na cewa Allah shine mahalicin dare da rana wannan ni'imomi guda biyu na wuni da dare Allah da ya mana su kuma ya tabbatar da cewa fadalar Allah tana da yawa Allah ya mutane fadala mai yawa duk da wannan fadala da Allah ya mutane mai yawa mahi yawan mutane ba san da haka ba ita zalikum Allah rabbukum wannan mai wannan aiki da ake ba ku labari shine wa Allah wanda kuma shine ubangijin ku mahalicin ku an bautar ku ba wannan ba da aka gaya muku muka ji labarin maganar dare rana khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komi komi komi ne ne babu wani abu wanda yake ba halittar Allah ba don haka la ilaha illahu tunda bai tarayya da komi ba wajen yin komi haka shi kadai yake da haƙƙin ibada kuma duk ci gaban duniya duk wani ɗan adam har yau babu wata marhala ko wani wuri da wani aka kai a wani wuri wanda wani zai iya yin hudda wata halitta ko mun kanatarta a shi aiwa ne ne ita illa a gama na Allah a gama wannan da wannan a ga a yi kuma me zai bada shi ilimin kimiyyar abin gama wani an gama kaza an gama kaza dama abin awali ne na duniya haka Allah tsara abin kurin shi abin tsara muke ya gama ja da baki da kaza ya ga wani wani launi zai bada ba shi bai abin dama haka tsara abin an gama kaza da kaza sai a samu kaza amma babu wani abu babu wata duniya za a je wata laboratory ta wata duniya ko rasha ko amurka in suka ci gaba a shiga wata laboratory ko a yi ilimi aka fat wani abu ko da ƙwararta a ce wannan ilimi ne ya wuto daga ilimin wani babu babu duniya babu da kyanar babu wani abu ƙarami da babu wani wani duk jin kai shi duk ilimin ƙasa duniya babu wanda ya wani abu ko muka wucin ka ta ga wani abu wani obje ne ka wani abu ne gashi nan wannan wani ya shi babu ko ma mai na Allah ne shi ne halin kulli shi to don haka tunda bai yi tarayya da kowa ba wajen yin komin shi haka la ilaha illallah babu wani abin bauta da gaskiya shi to wanda ka dauka kai zalunci yace fa anna tufakun taya ake karkatar da ku zuwa ga wani Allah mai wannan kudura ne wannan yace kadhalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun inda kaga haka kakai mamaki haka ake karkatar da waɗanda suke rigima da ayoyin Allah haka ake bar asu bar hanya kuna kana rigima banza a karkatar ka bar hanyar Allah ka kama wanda ba bayan wannan Allah ya shiga mata a wani da musulmi muna ganin su duk wani kullum ana magana Allah subhanahu wataala yana kawo tawhidin rububiyya dan ya kai ka tawhidin uluhiyya zan me kaza me kaza me kaza shine shike da haƙƙin kaza إخبار قاتش الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله شيني يسن يامك قسا تبتتا لكم لكم أنت لم نسبيا أغريك قسا me aka tabbata abinda bai kalkada bai rawa shine magana a cikin antse shuru dan ka ajiye ruwa a wani abu kaga ya zubi suka ture shi ko ka ture kayanka ba ta jan gudun kasa ta yi motsin kasa kaga wani abu ya motsa curu cikin nutsuwa Allah shi muku wannan ni'ima wannan kadai ga wanda ya karanci cewa ni'ima Allah ta tahiyar kasa kuma ya ga da mu abun yake a wajen mu kai Allah da Allah ta lakum a wajen mu ne amma ba da mai ta kasa wai hakika haka take shuru kaga ba shuru ba take ba shuru ba take wanda kaga shuru jin wannan ba haka ba take ta ba haka ba take shuru jin wannan shu take wallahi ba shu take ba haka ba take amma Allah ta lakum mu a wajen mu ni'imar Allah duk wannan abun kasa halin take cikin duniyar mu amma mu ga cikin nutsuwar mu wannan kadai ni'ima ce ta Allah ga wanda ya san ta shi kasa amma mu ba mu san ba ma ana yi kurin a cikin nutsuwa muke curu wannan ni'ima ce ta lakum gare ku a wajen mu wannan nima ce ta Allah wasu bina kuma shi ne ya yi sama a matsayin gini gina ta yi sama wara wasu wara ku fahasa na su wara ku Allah shi ya surarta ku a sura ku ta mutane ya muku kyakkyawar sura don wajen ka ga mutum ya ji da kudi ya so ɗayu su shiga ɗari ya birge shi kuna ko barewa mai zane da kudi suna burge shi mana ce wani kayan da amma bakin dawusu ko kan dawusu sai da kawo lakanta shi amma dawusu burge shi dawusu ya burge shi burge shi ke dawusu burge shi yake hakuri da kudi shi ke sai shi ko barewa a ce kan barewa kwanan wata barewa jirgin kamar kada gishi dukkanta jirgin burge shi dan kai ne Allah wa rasul a hakan su eh surar gaba take da komi wannan kamar Allah godiya duk wannan halitta ta birge ka diba kanka ba ta kai da kai ba kaka Allah ce Allah wannan kai wata nima ce Allah ga mutane Allah ya mutum cikin kyau sura shine wa sawwarakum fa hasana suwarakum Allah ya suranta ku kuma ya kyauta ta surar ku wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya arzuta ku da kayan jin daɗi wani tauri da zalala ta suwa ka tare sai kayan marmari ba ka yi kirga ko na garu balan da ka ce na duniya na wa kare ma ba tabbata da tunda tabbata da wani abu kayan jin daɗi iri iri daban daban daban daban launi daban kala daban ko mutu daban da mai daci da mai tsami a zaƙin ma akwai a daci dacin masu yake daci ko dacin madadi ne da kudin kake san goro kana cikin abata ne ko goro ko ka kudin zuwa ya kuma rike jin daɗi daci yake goro ko ba zai yi daci ko shayi zaki shayi ka sai mutum ta ci ya ga mallaka ka shayi kyau wai ya bata ne wai shayi ne dadi an ku dore kin ga suka shi bata ne ya ga mallaka kayan nima Allah iri iri wata a daci wata a zaki wata a dabbari iri iri duk wannan mahalicin Allah ne duk wannan ya kamata mu Allah godiya kaunan ni mu to yanzu nan Allah subhanahu wataala da ya shiro wani ababen da Allah ya mana sa mana ƙasa matabbata ya sama rihi ya suranta mai kyawun sura ya arzuta mu da kayan daɗi daban-daban ya ta dalikumullahu rabbukum me wannan aiki ba shine Allah shine dai kina wani abu da Allah Allah a shi Allah tantanta ya bauta mishi Allah haƙƙin bauta da shi ba bane mana na ra'ayi na ga dama ra'ayi na da ya Allah ya kuke butulci Allah ya tantanta ka bauta mishi kudin ya maka abun bauta ya maka abun da bauta ka saddaka da dokokin shi ya ma komi ba abun da daga maka to zalikum nar wannan hoshi ne Allah ubangiji kuwa mutane fa tabarakallahu rabbul alamin Allah girma kanshi Allah ya girma ya daukaka Allah rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya ya girma tabbas huwa al-hayy kuma Allah shi ne raye yake mana kira wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga raye wanda baya mutuwa Allah shi ne rayuwa matabbaciya kuma la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya sai shi fad'uhu mukhlisin lahu din ku bauta ta mu Allah shi kadai kuna masarkaki addinin ku ga Allah shi kadai karshe Allah ya yabi kanshi gode ma kanshi alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji halittu shi ta kan sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin na gabla bin zubair ne cewa manzo Allah kusan bayan duk sallar iya wannan addu'a iya addu'a irin wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا هو ودعوه الله ودعوه مخلص له الدين أنا أقول جنوم الله قري كما أتكي أكون آية تكرشي تم جنل وبوت فدعوه وبوت تام الله مخلص له الدين كنا ما تأكل الدين كمان يا wannan cewa addu'a ana wannan addu'a a bayan sallah inda ba ta iya yin ta bayan duk kusan sallah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله ثناء الحسن لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون na addu'a ce cikin azkar kamata a rika yin na bayan sallah eh kenan anan Allah ya girmama kanshi kuma ya yabi kanshi tabbas kashin wani aya ne Allah ce gaba قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات نعم الله سبحانه وتعالى أنا بما نشأ أمري ya gaya mutanen shi masu nema ya zo a haɗin ya zo ya bi abin da aka saba ana yi a gari na bautar gumaka da sauransu ka gaya musu inni nuhit ni an hana ni an abu da ladina ta da'una min dunila in bauta ta ma abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba hani ya zo mini lama ja'ani albayinat bayan hujjoji sun zo mun karara na tabbatar da shirka ce kuma laifi ne Allah baya san haka inan gaskiya ta zo min mai rabbi daga ubangiji na ko amirtu al uslima li rabbil alamin kuma an mun umarni me kauya zuwa ga Allah ubangijin halittu gaba daya me kauya zuwa gare shi kadai ba ga wani ba ci gaba هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدا تكن ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
هو الذي خلقكم من تراب Qur'ani kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya kiran mu ya jan hankalin masu hankali na mutum ya tsaya ya dibi kanshi ya ishe shi aya da sanin girman mahalicin shi Allah da ake kira a kaɗaita da ibada huwa allazi khalaqakum min turab shine ya halice ku daga ƙasa wannan da ke taka ƙasa wannan daga ita ƙasa wannan daga ita Allah ya halice haka ya halitti babanmu adam daga ƙasa ita ma ƙasa na ya ce an gama ta da ƙasa daban-daban wuri daban-daban kala-kala a gama wannan ƙasa ta zai an tumbashin tashiru ya ga kunan da ƙasa an yi mutum ya kai da kawo wannan ƙudura ce ta Allah mai iko ne akan komi wannan matakin farko kenan haka Allah so kayan shi wannan wata marhala ce ta ɗan adam duk abinka daga ƙasa dai asalin baban ma'adar yake ita sun mamin nutfati yanzu allah inda ya so sai halittu kowa yadda ya halittu adam kuna mutu zuwa daga cikin ƙasa kamar kamar da ba zuzu zuwa ƙasa kuna mutu mutu kuna mutu ƙasa kamar ba zuzu kowa ta yawo abu zuzu zuwa sama ƙasa kuna ba uwa ba uwa ba ƙaƙa kowa kada gaban shi kuna a gaba tsari inda Allah so sai da ci kowa da ƙasa kowa ya gana ma lokaci guda ya kudu da gaba da Allah ya to sai Allah wannan marhala ya guda mana kudu da shi sai mai da halittar kuma yanzu halittar dan adam ana samun shi ne min nutufatin daga wani abu daga cikin nutufa ruwan mani da namiji ke zuba duk wannan wani abu ne wanda jan hankali ne nan ma akwai ilimi da sanin kudurar Allah balle wanda ya karanci wannan bangaren na halittar ɗan adam da shiga ciki yadda abin yake zai ƙara imani da kudura ta Allah subhanahu wataala kurin dai muna ko an ce daga ruwan wani kasan shi jahili kurin jahili ne kun da dun ya ga ruwan wani kurin cikin haka kai mutum san bayan da aka yi inda mutum ya karanci yadda abin yake yake yake yake hawa zaka ga abin akwai aya kware baban zaba Allah ka labarin kanwa ana cewa binciken ɗan adam a ilimance lokacin ɗan adam ke hudo mani da mutum wanda yake lahiye iya hudo iya halittu da suke ba da kodin zai iya ɗaya an ana so miliyan ka zuwa miliyan sattin miliyan za a sattin miliyan ba dubu sattin miliyan miliyan ka suke hutawa rayuwar da kodin da yana iya zama da kwamace ɗaya ita ko mace can kwai ne yake zuwa ɗaya can wajen shiga jiki iya jiran bako zuwa Allah subhanahu wata'ala wannan halittar gaba ɗaya jini idan namiji ya zuba a cikin mace ko ta halitta yadda kasan tana aiki haka take aiki aikin ta kamar mutum kwalluwa ne gudu take su shiga wancan wurin sai suke wancan kwasa gamu dole mu ne kan hikimar Allah duk wannan yawan su ɗaya in ya kubce shiga wannan ƙofar da aka shiga haka yi kam wasu ana kai da mata ko da sa ana yi mana wanda ake ba wani sa abin da ake kuma vita su gudu gare su wallahi gudu ne na musamman kowane ta yake ta tankara haka Allah ne umarni kun ya sai can iya zuwa kun iya hucewa daya kaf kowane ta saura dai sai su gangaro kun su zube kun sun tsare ko da takwas za a yi a wannan da yake kan Allah zai cincire wannan gudan in suka haɗa kwan macen ya ciri ɗan tagwaye biyu abinda Allah zai sai su gami su jira cikin wata mutu ya ci Allahu Akbar don baka san abin da ake ba ɗan uwan shi aka ce ɗan adam cewa wai abu mamaki wannan ɗan da aka samu da aka zai kwamace duk duniya ba wani irin duniya zai gane shi shi aka ce a da ka ayyuka ma daga zero abu ta ba gani ba ganin ka ya ce biya zai na zama kasa saboda aka yi na zama kasa zama gashi ya hama da gashin a ɗan uwa hama da gashin ayyuka ba gashin abin da aka yi ka cikin mahaifin zama ya shiga mani ɗan adam ido sai an sa a na'ura a lumfa sojin dubu a gashin ɗan ƙarami da shi aka yi ka abinda bai ganuwa da ido da shi aka yi ka amma zai ka mamaki yanzu ya zama ƙasa ya zama ƙashi a tada shi baka can da babu ma ba ganin kama abin da aka da kama an bare ba a ganin shi ma da shi Allah ya hada kuma aka samu ka wannan haka Allah tsara daga ya koma digon mani summa min alaqatin wannan digon mani shi ma ba kai ba kun Allah din mu kula kai mutum kai da Allah mai wata marhala kuma taki na biyu ya koma jini kullun gashi jini wannan ma an yi amma da digon mani jini ayyaka halitta aka ko ba halitta ba an halitta jini kun gashi alaka da jini ya ce wannan da Allah ya takaita mana maganar can cikin zutar muminun maganar jini maganar tsoka ka maganar kashi maganar tsoka duka haka da Allah tsara mu haka Allah tsara kare shi duk wannan akwai ayat Allah wannan duk wannan munafikin Allah ne ke yi da yaso dan adam manin tsokar kashin waye aka busa rai yace karshe dai Allah ya takaita maka abin akan sutul mu'minun ta bayanin sama da haka yace summa yukhrijukum tifla kuma bayan kare halitta ku a cikin cikin maiwanku Allah ya hudo ku kuna kananan yaro dan labu daga yaro dan labu ko ina hamu daga in ka wani ihu hamu daga ta baka eh hi amu daga ba abin da kake makarta summa da tabrugu a shuddakum kuna nan kuna nan ya motsa a fara kabri a fara zama a fara taurayi a fara tafiya haka baraka hado kana ji kana isa shika da gudu da da mutum dole matakai da an Allah ya bude kai duka ba wanda kun gama guda ka kaza ko ne ba wanda kuma da kama kanka ba wanda kama kanka ko ne ko ne da kun ga ga kanka haka ko ga baban ka da iya kaza ya koma kaza da da karshen shi ne ya fara doro a gaban ka baban ka kana gani ko shi ko shi ma kun gani ne ba abinda wani korin wannan iya ce gishi wa dan adam ba yin da aka yi da kai kodin kana kallo a gaban kai da ake ina ga dama da kai eh da kallo eh da ga dama da kai ayi da baban ka ayi da babar ka ayi da kai ba abin da muke yano ko kai tsaka kari ta sumu da tukunu shiyuka kuma bayan kana tsaka kari kana ji kana bara kana fadawa kai shi ka kai kilo awa guda kana gudu balle ana wani examen a ce wani gudu an yi gudu an kai mutu da gudu iya kai ya kari wata ra an kon biyu tahiya ma tashi ma yi da fannin ta suma ta kunu canji ta kunu su yaka kuma ya ku zama to tsayi takwab kuma wannan jima ta kai tsarin Allah ke bi da Adam ya ce wa minkum man yatawaffa min qabl wannan Allah jiro mana akwai wanda wannan mataki da aka yi mana tsuwa akwai wanda yake mutuwa kafin wannan imma kafin Abu Sarai ta kai kafin zo duniya akwai mai mutuwa ciki tun a ciki ake mutuwa an kare komai iya mutu sai shurukun ya mutu wani iya huta wata iya ya ya kare shi kenan ya ta kare ya mutu wani an suna wani bici suna ba wani tare haka da kana kallo a gaban da an gidan ku a gaban goku ne mutuwa ana cikin wani matakai kowa dai bakin abin da Allah ya mai yanka mishi kina akwai mai mutuwa kafin lokacin kuma yace wali tablughu ajalan musamma wannan Allah ya barku ku kai lokacin kowa zai kai lokacin da Allah ya ambata na shi kowa da lokacin Allah mai mutuwa tsoho ne iya yaro iya ciki wannan kuma Allah ya samu komi duk wannan Allah ce wala allakum ta'qilun Allah ya bakon labarin dan ku shiga hankali ku san da girman mahallicin mai iko ne akan komi kun mutum ba komi bane ba ba abin da ya mallaka ma kai ba wani abu ɗaya nashi da ya mallaka dole mai hankali ya saddaka ya miƙa wuya zuwa ga Allah wa mutum Allah ya taimake mu imani
هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
shi ne huwa shi Allah da ake kira a kaɗaita da ibada alladhi yuhyi wa yumit shi ke rayawa kuma shi ke kashewa ba mai haka an ba shi ba kuma duk yanke hujja ga mutane Allah mai rahama ne ga mutane ya ka ce ahi alahira ne Allah a duniya ya guda muku raya da kashe a duniya Allah ya ga shi dai abin da ya shahara ta hanyar annabi Isa alaihi salam kahin shi lokacin Musa ya wakana akan bakara ko ya kawo kan al'umma masu yawan gaske kuma ulufin hadar mota ko ga sunan dubunnai ma Allah Allah ya tada ba mutuwa Allah wani ya guda ma kowa cewa iya da ikon komi da shi isa alaihi salam wannan abin da isa yake yi dan ya tabbatar da ayar Allah Allah mai iko ne akan rayawa sai wani suka juya abin suka dauka ai shine ma Allah gaba daya amma wani abin sananne a duniya wannan ya tabbata bayan mutuwa a tada mutum isa ya yi ya shahara ma a wajen shi amma da shi abin yadda bai da kuma kowa san da hakan hatta ta wurin su ma suke imani da hakan amma shi da ma suka ce ma duka ma duka ma Allah ne gaba daya mutum ya mutu wani ma an binne shi kwanaki ba kuma ya addu'a ya tashi ba tashi bai koma kamar daba daba ba to mutum ya komo cikin gida cikin da rayuwa cikin da rayuwa ba ba kai abin da ce na abin daba daba ne mai ne muku ka dawo gida iyalanka ci gaba da rayuwa kuma sabuwa ya kawo daga baka mutu ya haka isa ya yi haka ɗan uwa irin cewa na ibrahim alaihi salam Allah ba za mu rama san zai abu wuri da yawa ga wannan uzair wannan mai jaki ko shi wannan ai shi kai mamaki ne zaman da ba zama ya ba za shi gona yake tunanin annan yullah annan yullah hajji ba da mota ya Allah zai dawo garin yake mamakin shi ya ga kamar ya ga girma abun ya za a rama mutum wannan mutum amma sun tsada da su wannan wani tunanin ne ke gurin tunanin wannan ne gurin yake yi Allah ko Allah kishi shi ko sai Allah ko amsa shi ko Allah ka abin da kitana ni mu Allah gwada mai ko gwada mu duniya wannan abin sai wajen Allah ya fara da shi fa ma zallau ya ta kusa mu ba su wala ce ko in cikin bakara wala kan ta bakara dai Allah kishi shi inda yake a baki inda yake ikon yake wani yake tunanin Allah Allah amsa shi sai da shekara 100 bayan shekara 100 a mace kuma ba aka kuma Allah ta da shi sai ga shi kunya wanga iya wanga kamar ta shiga barci kwana ɗaya ne ko ne ɗaya ne kamar ta tsaye ne zuwa barci a ta kayan a nan shekar ka ɗari a nan ɗari ta ɗari diba abincinka ya shiga wani ɗan wurin shi a ce ɗan wani horo-horokinka a abincin da shi abincin na shiga ta da shi a yalaka na mata sannan kowai canza wari yan tak yadda abin yake tana magana wani fitar musu ba na biyar lalace shekara ɗari Allah ce abincin nashi ko canza wani ne ba kamshi ki yadda yake abincin ma ka rike shi yadda yake Allah ya rike abincin kamshi mu canza ba ta kuma jikinka da kake sama kan gashin da kashin shi ya diba kashi ko ɗaya can aware kashi aware kashi jiki da ke zama kashi ɗaya ɗaya ba ma tsoka ba aware ta ka diba ka ga yadda za a yi yadda ake gama yadda ake tare mutacce iya kallo kashi karab karab karab karab karab suka gamu suka yi ta gama a gaban shi kashe gaban ɗan wanshi aka ma kashi tsoka kun kashe komi zab kun yi tsaye kun ya boda a gaban shi Allah mannan na kun ce nace lalle na imani Allah ikun Allah mai ikun akaku ya gani ya gani shi ya gani a gaban shi a gaban shi aka aka aka abada mai abu to kenan Allah a duniya wannan Allah ya raya ya kashe bana bane mawaya bane an raya an kashe abane kuma Allah iya tabbatarwa shi iko na kan komi wanda ya je kiyama haka Allah tsara ya kashe kowa mai zara kowa a hisabi amma Allah tsara kan shi kiyama mata lokaci sai ya zo baro shi da hare ku amma ya da iko ita da kowa ba mutuwa yace huwa alladhi yuhyi wa yumiit Allah shine mai kashi mai rayawa shine mai kashewa fa idza qada amran fa innama yaqulu law kun fayakun duk lamarin Allah an ce bai na kafa nun duk abin da Allah ya so ya kun kun ne kun in yace kun fa yakun abin shi zama to yanda Allah ke so kun shi ba ma ta lokaci Allah babu nake ba ta lokaci ba ta ba wani gama gami eh ci gaba
alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ألم تر إلا الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون shin baka ga mutane waɗanda suke jayayya cikin ayoyin Allah da ka kida baka ga halinsu yanda ake kauda su daga gaskiya kullum su shiga rigima ga hujja karara suka wasa da hankali wasa da ra'ayi sai da ake juya ta ayoyin Allah to shi da Allah ce alladina kazzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana duk waɗanda suke ƙaryatar da littafin Allah suke ƙaryatar da abinda muka aiko manzanni da shi fa saufa ya alamu za su san sakamakon aikin su tabbas mana kyale su a ruwanka mana kamar su kuma ruwanka su kyale su za su san sakamakon aikin su idil aghlal fi anaqi ذي الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون Allah ya ce idil aghlalu fi anaqihim me za su sani lokacin da za su samu maruruwa sarkuna wanda za a gama hannu da wuya a ɗarme wa salatik da sarkuna yusahabun wanda za ka jinsu da sarka a cikin wuta nan hannu da wuya an ɗarme kuma ka saka doguwa wadda ake jinsu a ƙasa filhamim za a ja a sha ruwan zafi sun mafi nari su jarunu kuma a ƙona da wuta kamar da zaka cewa Allah zaka ce za a ce musu hadihi jahannamu lati yukadzibul mujrimun yatufuna bainaha wa bainaha min ayn wannan jahannama ita da yake ga sunan ana kai da kawowa a sha ruwan zafi kuma a ƙonu da wuta eh haka za kai da ka ana musu kai da kawowa tsakanin ruwan zafi da da wuta haka za a tsamsu kuma cewa Allah zai rinka shayar da su razaka tunkuda su huzuhu fa'atulu ila sa'il jahim zaka ana tunkuda su ga sarka kuma ana tunkudawa Allah zai ce a tunkuda su fa'atulu akai tsakiyar jahim ita kun sumu subu fa qarasi min adabil hamim an kashi tsakiya Allah ya bar umarni ku dauko ruwa ku zuba akan ku zuba ruwan zahi akan ana zub innaka antal azizul karim ka dan dana manyan gari ku ne manyan yi ana zole shi ana sharwa zai kuma nan zai wa ana ana ana zuba ana sharawa kuma kayan ciki suna zagon yawa amul asir kalmuhun ya gani fil butun galla ya ce da wai ana zubawa ciki iya iya zagon ya gaba daya kenan haka za su samu kansa hilin kiyama ana jan sarkuna cikin wuta tsakanin ruwan zagi da ƙuna da wuta gangariya sun maƙila lahum aina ma kuntum tushrikun a wannan hali ga azaba da gaba da baya ba abin da ke musu azabar Allah ya tambaye su za ta da musu hankali ina abin da kuke gama Allah da shi ina suke abin bautan na kwanu da kuka kama ba Allah ba ina suke mana su zo su kare ku sun kare ku ina suke abin da kuke bauta ma min dunillah abin da ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين نعم za Allah ce sun maƙila lahum za a ce musu aina makuntum tushrikun min dunillah ina abinda kuke bauta gama Allah da su wanda ba nuke bauta wanda ba Allah ba qalu dallu anna dan za su ce gaskiya sun bace ba maganin su babu su ko ta kace ina suke babu su dallu anna za ma su ce bal lam nakun nad'u min qabl shahr dan za su komo tun babu makama sai ya Allah mu hura mu a duniya ba mota mu kowa ba mu da mu buyi mota kowa ba aka da sai gaba ba sam sam su su ba saboda ba kowa ba eh la ta kadalika yadullu Allah ka haka Allah ke batar da ka hore dan babu hujja ba mu dogara shi kenan dan kuma me bai mu za wani ko sai kenan kan babu shi ne kuran kenan yanzu abinda aka yi dan shi babu shi kuma ga ta tsamu tsamu cikin azabar Allah kuma bai kare ka da komai daga azabar Allah ذلكم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين na'am yanzu anan Allah ce zaliku nan magana ce ta mala'iku ke ma 'yan wuta a cikin wannan hali na azaba suna masa magana zalikum bima kuntum tafarhuna fil ardi bigal haq wannan abin da ya same ku ya same ku ne dalilin isa da jin daɗi a saman ƙasa da kuke kanka huci kuna isa kuna masu jin daɗi ko masu olewa to wannan shine bima kuntum tamarhun dalilin girman kai akan bin gaskiya shi ka ku wannan hali ƙarshe dai za su ce udkhulu abwaab jahannama khalidina fiha kuran ku shiga ƙohi kowa da gidan shi ku shiga ƙohin jahannama kuma ba zuwa za ku yi ku dawo don kahure ne khalidina fiha kuma za ku dawama a cikin wannan gida na jahannama fa bi'sa masawal mutakabbirin Allah ce Allah wa tur da makoma masu girman kai cancaba ko masu gidan wuta جب الله كيان فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم تبس فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون
to nan Allah subhanahu wata'ala na manzon shi hakuri iya mai tasiliya kwantar mai da hankali kan lamarin kawurin da ya rayu su manzon da sai mu a gare mu za ka iya ganin mutum iya tsageranci iya shigartaka kan addinin Allah ko yana faɗa da da'awar iya neman rushewa kuma Allah ya shi wannan bane a nan Allah sai ki ce manzon shi fasabir kai hakuri ka ci gaba da kiranka inna wa'adallahi alqawli da Allah ya gaskiya ne masu na kwarai ya saka musu da abin alkhairi masu shekantakai masu kawurcewa da irin nasu wannan alkawarin Allah gaskiya ne tabbas to wannan kawure naka fa in ma nuriyan naka ba'da ladina idum aw aw na tawfai naka imma fa ma nuriyan naka ba'da ladina idum ko mu gwada maka wani abin da muka musu alkawari na azaba imma ayi wani abin a gabanka azaba Allah tabbata ya alƙawarin azaba ga kawurai nau'in azaba daban-daban ne iyawa a wani abin a gabanka gani yadda Allah zai da su ko kuwa ma'amshe ranka bayan ka mutu Allah musu yin ba dole wani a gabanka ya Allah maka wani abu a kai dai kai naka maganar ka maka aure abokin adawa ko rigima da kai wannan in maka shi kuma suka maka dai abu ne a hannun Allah ko ya musu azaba a gabanka ko ya musu bayan amshe ranka ɗayan biyu ne su da Allah ce fa'ilai na rija'un an ƙare dai gaba ɗaya ne zuwa gare mu za su komo kenan kakka damu da su ka yi abin da ke gaban ka kurin wannan bayi ne na Allah ko yi musu azaba a gaban ka ko bayan ya amshe ranka kenan kakka damu da a gaban ka ya musu wannan abu ne a hannun Allah kai dai naka kurin kai da abin ka kurin yace wala kada arsalna wala kada arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون نعم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك من أيكو da manzanni ka yi kai ka zo kai da mana karshe an aiko da manzanni da dama minhum man qasasna alayhi akwai manzannin da muka baka labarin rayuwarsu irsuluhu alayhi salam da jama'ar shi irin annabi salih irin annabi hud irin annabi shu'aib annaba daban daban su ibrahim duk an baka labarin wasu annabawa mun ba mana kisa su yanda suka rayu da mutanen su sai kuma da kana ka dauki darasi duk abin da ya same ka ba kanka aka fara ba mun baka labarin wasu annabawa da yanzu ka rayu wa minhum man lam yusra alayka kuma daga cikin annabawa manzannin akwai da ba baka umma labarin su na yan uwa akwai masu kawo wannan aya suka neman gama ta da wani hadisi suna neman turi hadisin cewa da Allah da annabi ke bayani labarin cewa annabawa manzanni 315 tarwa sha uku sha biyar da ya inganta annabawa 124 ya ce to ya aka yi za a ce da adadin annabawa da manzanni bayan allah ya ce wasu annabawan mun baka labarin sun baka labarin su ba ya aka yi aka samu adadi wannan shi mene ne shi ta ɗansa gaba ne shi allah ya magana kissa kissa wani ya jera wannan ko na ko an ce adadi kaza adadi da ban magana kissa da ba kuma mutum goma ne ka ba labarin rayuwarsu ka ba labarin wanda ban ne wani ana magana an baka labarin suka rayu shi ne kisarsu bai alaƙa da magana adadi adadi ana wani ba su da alaƙa ma da magana wannan tabbata na bai labarin yawan manzanni ɗari kudu da goma sha biyar duk da ake a ƙudani an ambaci ishirin da biyar sauran sun zo a wasu da bai da ba sun zo da tabbas to amma dai labari ake ba labari kisar annabawa da manzanni shi amma mu labarin wasu annabawan yanzu ka rayu aka kai da kawowa aka ce ƙarya ce ba ƙarya ba ce ba an kashe na annabi ma da gasar labarin annabi dogon allabar annabi nuhu dogon labarin annabi musa da fir'auna ga labarin annabi hud annabi sali annabi shu'aib duk ga annabi ibrahim kuma labarin annabawa ne suka rayu shi ne kisas wasu kenan an ba mu labarin wasu kuma ba a baka ba labarin su kuma shi ne magana bai da alaka da wancan kuma adadi daban yawa daban eh wannan shi ne kura yace wa ma kana li rasulun an yati bi aya kuma duk wayannan manzannin gaba daya da nake labarin nasu da baka labarin su wani abu da Allah ya kawo manzanni ba wani manzo daya da yake da ikon ya zo da wata aya ya gwada mutane kaza ne illa bi iznillah kida izin Allah kenan hatta manzannin Allah suka zo da ayoyi a ayoyin suna zawwa ne da izinin Allah na'am hatta Isa alaihi salam zai ɗauki laka ya ci bura ya tsuce mai kaca ya rauka da makaho da albarza da ke yi a duka ta bizin Allah ne duka da izinin Allah ne kurin yi ne suke yi amma da umarnin Allah ne kenan ba wani abu da ke annabi ne zaman kanshi da karan kanshi yake cewa kurin kaza shi mai aya aya a hannun Allah take kurin shi Allah yana bayyana da aya a hannun manzanni shi shine kurin idan mutanen kwarai na ce Allah yana bayyana da karama karama tana wakana ga wani ba manzanni ba in akwai karama Allah ba su mutane karama wata baiwa wani abin mamaki wa kan hannun wani karama ce misali zai misali ga Umar bin Khattab Umar bin Khattab ya tabbata Umar yana fudu ba kan mimbari ciki a Madina a lokacin nan an aika rundunonin yaki kurin sahabbai sauran jama'a suka shiga suka ji Umar iya ya sariya jabal sariya jabal jabal sariya a cikin fudu ba sariya shugaba ne wani komanda ne na musulmi Umar ke kira sariya a hudu ba ce bayan kada hudu ba ya ce lahiya ya aminu mummuni kana kiran sariya jabar jabar ya ce ina cikin wannan hudu ba kurin sai aka guda musu ga sunan sariya a musu kofar rago a musu ambiskat ka wuri musu kofar rago sai na ga wani wuri a cikin dutsen wani in suka shiga nan za su samu wuta shi na la guda mummuni sariya jabar kurin kiran rago guda musu wurin kuma yake musu magana ana jira wannan rundunar suna da kilo dubu ne da madina can bayan sun dawo aka tada magana ga shi komanda ke ta ce wala a lokaci kaza mun ji kun sauti ai kirayen tsari ya jaban ya ja kuma Allah kai mai kiran da ya ure ya ce wala nan muka muka da kuma muka samu huta kan abin kuma wannan kusan karama ce cikin jama'a abin yau kana daga nan madina Allah gwada mai abin kuma yawan ko Allah kai magana Umar zuwa ga zuwa ga shi shugaban komanda yake kuma yabo yabo magana ta Umar yabo wanda ya ga mashi kuma Allah guda mashi kana karama ce wannan tana wakana akwai abu sun kaulani cikin malaman magabata shi ma Ahmad ibn Ibrahim wanda suka dawo na mutu yayi inkari yayi wuta na wuta da su aka kona wuta aka sa musu kaulani aka je washi lafiya lawi fito da gaban kowa ya fito shi hasa cikin ba sa bai ne cikin suka ta sa bai ne ya tabbata haka nan kullum wuta wuta bata kona shi ba ya hutu wacce gaba ta yi suna kallo daga wuta ya hutu kan karama ce to kiran karama tana wakana a hannun wasu bayan Allah kuma akwai mu'jiza ake annabawan Allah kuma akwai istidraji istidraji ga gurin wani mutumin banza lalatacce yana mamaki to na shidani ne shi ne ka ce imam shafi rahimahullah ke cewa in za ka ga mutum iya tafiya a saman iska kan karama ko ya sama ruwa iya takawa yace kai yaudare ka kai ruɗe ka ka diba kaga wani aiki yake aiki shi ya rake kitabu sunna kenan ba kullum ya karama ba ruwan karama shi ta shawa kai kai kai kai baroka ko karama ya ce ba kai kai wa karama shi ta shawa ba karama ba in ma karama cewa shi ta shawa to ko kai kai kai baroka ya saka hanya banza sai imam shafi ke cewa ko ka ga mutum ya tsaya saman iska saman ruwan kan ka amma maki ka diba aiki shi ya dace kitabu sunna kakka bi shi ba shi ba ake bi da ya karama ba kama da wani ya karama ya bi shi ba haka da ake da ake da babu wani in waye ya dace kitabu sunna wanda aka haka ake aka ke wani majiya wannan yan gargajiya ko wani ɗari kukurum ai ya wani mamaki cikin wancan shikenan kurin tun da an mamaki kurin ya bi shi kurin shehu ne shikenan a ɓaro mu da shehu saka ka ko karama ka aikin da kake yare da kitabu sunna alkina akwai karama akwai mujiza yace kenan wa makan da rasulun an yi ta bi'aya baiwa ga wani manzo zo da aya illa bi izinin haiti izinin Allah fa'iza ja amuru la kudu bil haq shi kuma idan lamarin Allah ya zo to Allah yana hukunci da gaskiya kuma wa khasar hanatun al-muhtalun kuma duk wani lalatacce lokacin zawwar gaskiya zai ga sakamakon kare shi mana Allah zai taɓa da duk wani makarici lokacin gaskiya Allah kiyaye Allah shaidar bakan gaskiya na ganin kamar tamsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته